أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ان مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa cikin wannan maktaba tamu mai tarin albarka maktabatu darul ilmi dake wannan unguwa ta manawa sinan fadar jihar Gombe barkanmu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafinmu na kaifa na rabbi auladana na babban malami Muhammad Jamilu Zainu rahimahullah wanda muke gabatarwa cikin wannan maktaba a daidai wannan lokaci kuma zagayewar mako irin wannan yini mai albarka yau dai muna yinin litinin daren talata wanda ya daidai da goma ga watan safar watan biyu musulunci hijira yau na da shekara 1447 hudu ga watan takwas na shekarar miladiya 2025 idan masu bibiya ba su manta ba a darasinmu da ya gabata malin ya mana magana game da ta'alimus sala ko yadda yara yin sallah tun daga alwala da abin da ya shafi kwadaitar da su zuwa masallaci da zuwa jami'i da karantar da su alkur'ani musamman suratul fatiha don mun karanta abin da malai faɗa kan wannan gaba mun kai ta yau za mu tashi gaba ta gaba asitur wal hijab asitur wal hijab wannan kuma shine darasinmu na goma sha uku a wannan littafi insha Allah asitur wal hijab sha uku uku eh sitir cewa da kuma sanya hijabi game da 'ya'ya mata ma'ana shiga ta kamala ke suturce jiki da kuma lullubi don domin su shari'a ta ɗora musu yin lullubi bayan sun sa sutura sannan kuma su lullube jikinsu wannan shine umarnin musulunci kan ya'ya mata shine ce a suturwal hijab a suturce jiki sannan kuma a ɗora hijabi ko mayafi da zai lullube wannan suturan da aka sa sai malik ya cewa na ɗaya targibu albint fi sitri mundu siga wajibin iyaye ne su dinga kwadaitar da ya mace tun tana shekarun yarinta wajen kokarin sitirce jikinta tun tana karamar yarinya a kwadaitar da ita a nuna mata mahimmancin suturce jiki ana fahimta a nuna mata wajibcin haka tun tana kankanuwar yarinya shine munzu sigar tun tana karama litalzimuhu fil kibar domin idan ta girma dama abin sai lazumce ta ai kamar koyawa yara sallah ne suna yin shekara bakwai da musu barazana suna shekara goma duk abin da ake so kafin su kai shekarun balaga ya zama to sallar ta riga ta zama jinin jikinsu sun saba da ita ba wani haufi game da wannan to ita ma ya mace tun tana karama a koya mata suturce jiki da shiga ta mutunci domin idan ta girma lokacin da abin ya zama wajibi akan ta riga ta saba shi kenan fala talbisuha al-qasir min as-siyab ku iyaye kada ku dinga sawa mata ƴaƴanku mata kananan tufafi musamman lokacin da za su fito waje shine al-qasiru min as-siyab kar ku dinga yadda ƴa mace ta fito waje da kananan kaya a jikinta in zaman cikin gida ne wannan laba'as amma ta fito kofar gida ta fito waje da ƙananan kaya wannan ba koyar da tarbiya ba ne ya mace tun tana ƙarama ake so a ladabtar da ita sannan kuma a nusar da ita irin suturar da ya dace ta sa musulunci walal bintal ko da ɗan wando shi ne bintal irin ɗan wandon nan mai kamar sikin ta yi taka kar a koya musu sa irin wannan tufa ko da suna shekaran yarinta walƙamis bi mufradihima ko kuma a ce ta sa wando shi kale ko riga ita kadai ta fito haka ko daga ita sai riga ko daga ita sai dan wando wannan duka ba daidai bane a bar ya mace tun tana karama ta dinga irin wannan li'annahu tashabbuhu birijal wal kuffar domin hakan iya kamantar da ita da 'ya'ya maza kuma hakan iya kamantar da ita da kafirawa ana gane ko fita da riga kadai ba wando ko da wando kadai ba riga iya siffanta mace da maza kuma iya siffanta mace da kafirai kafiri komin girmansa shi hakan ba matsala bane a gunsa kuma shi yaro musulmi namiji inda yaro ne shi ma hakan ba matsala bane a gunsa an fahimta yasa ma da yayi muqarana da su anan gun ba dan hakan ba laifi bane a gun maza yaro karami hakan ba matsala bane a gunsa inda namiji ne amma idan ya mace ce matsala ce amma kuma kafiri da yake shi kafiri ne ko da ya girman ma to shi bai jin kunyar fito da tsiraicinsa ana gane da kyau kaga wannan sai aka shabba kafirai da ƙananan yara kuma kowa ya san yaro ƙarni ba shi da hankali yanda yaro ba shi da hankali zai iya fitowa waje da ɗan wando to haka kafiri yake kaga ce duk wanda ya girma ya fara tare shekaru ya fara sanin kunya da mutunci to ba daidai ba ne ya dinga fitowa waje da ɗan wando ko ɗan riga kawai ya zama kaman arne arne a unguwa haka wannan ba daidai bane ba mutunci bane ba ɗabi'ar musulmi bai wuce saboda haka musamman ga matasa masu kwallon kafa wanda za ga tun daga gidansu ɗakin babarsa da babansa zai fito daga shi sai ɗan wando ya dinga guduwa a unguwa har ya tafi inda za su buga ballinsu wannan ba daidai bane ko da kwallon za ka yi sa kayan kwallon ka a jaka ko a leda ka je janka za ka yi ta kayan ka duk da ita ma aka je aka dawo akwai kalubale akan ta da yawa amma dai ba mutunci bane ka sa dan wando ka ratsa unguwa da abokan mahaifanka da kannan mahaifanka da abokan yatimarka da ƴan uwanta haka kawai ka dinga tsalle tsalle kai ba arne ba kai ba Emmanuel ba wannan ba daidai bane ba dabi'ar mu bace wannan ba tsarin mu bane kaga anan malam sai kwatanta kafirawa da yara kanana marasa hankali wanda ba san me ma rayuwa ba saboda ka wajibi ne a dinga nusar da yara ƙanana sutura da tufafin da ya kamata su zauna a gida da kuma tufafin da ya kamata su fito waje da shi malik ya cewa wa sababun li fitnati shabab wal igra kuma barin yara suna fitowa da ƙananan tifa iya iya zama fitina ga samari kuma shedan zai dinga jefa musu fitina ta sha'awa wal igra da kuma yaudara ko fadawa cikin ramin halaka ana fahimta wa alaina an na'murha mu iyaye da sauran malamai wajibi ne mu dinga umatar ya mace bi wad'i a almindil ay ghida ala ra'siha yarinya tun tana karama a dinga umarta da sa lullubi a kanta ana ganewa ko irin ɗan ƙaramin lifayen nan nasu ko ɗan mayafi to wajibi ne a dinga ƙoƙarin ɗorawa yara irin wannan tun suna ƙananan shekaru a ɗora musu haka ɗin idan an mata wanka an mata mata kaya to a ɗan ɗora mata ko da ɗan mayafi ne a wuyanta ko da ɗan hijabi ne a wuyanta a ɗora mata wannan wannan yana cikin tsari na tarbiyya na musulunci ana ganewa shine munzu sabi'a mali ce tun suna yan shekara bakwai tun suna yan shekara bakwai a dinga ƙoƙarin kwatanta musu sanya hijabi ko malullubi ko mayafi a dinga ƙoƙarin koya musu wannan ke ne mun zo sabi amin umuriha tun suna yan shekara bakwai cikin shekarunsu a wabitagaɗiyyati waje ha inda bulu kuma a lokacin da ya mace ta balaga akwai ya mace sa niƙabi an fahimci wannan tana karama a koya mata lullube kai malullubi ta girma ta kai shekarun balaga a koya mata sanya niƙabi tana lullube fiskarta domin su mata 'yan kunya ne ana so 'ya mace ta siffanta da kunya iya cikin ɗaya daga cikin kwalitis na 'ya mace a cikin musulunci ya zama to mai kunya ce mai ƙoƙarin nesa-nesa da magana ko cakuɗe ne da maza wani iya cikin cikar kamala da mutunci da yamaci malik ya cewa wa bin libasil aswad asatir at-tawil al-fadfad alladhi yahfazu sharafaha malik ya cewa ita ya mace bayan Allah jabtar da ita wajen sanya niqabi a lokacin da kai shekarun balaga to idan ta girma tana wannan shekaru na balaga a dinga a dinga kwadaitar da ita da sa bakaken kaya amma ba ba na yan shi'a ba an gane ko ko kaya masu duhu za mu ci dan sanya kaya wannan bakin da manufa ta yan shi'a shi ma laifi ne shi ma an kauce wani tsari da sunna amma a dinga kwatantawa yara sa kaya mai duhu ba mai yawan haske ba ana fahimta ba mai yawan haske ba masu ɗan duhu duhu haka domin ya ƙara suturce su da mutunta su wannan yana da kyau kuma a ɗauyin mai tsayi tun daga saman su har ƙasa ba ƙananan tufafi ba alfafat masu faɗi masu yalwa ba masu ƙuntace jiki ba alladhi ya hafazu sharafaha wanda wannan kaya masu wannan siffa suna kiyaye mutuncin yamaci asharaf ne mutunci da karamci to sanya wannan tufafi irin wannan wanda malam ya siffanta to iya zama dalilin kiyaye mutuncin yamace da kuma karamcinta wa hadha alquran yunadi almu'minat sai malai ce ga qur'ani a gaba da mu yana kiran mata masu imani jami'an bil hijabi iya kiransu gaba ɗaya da su dinga sanya hijabi a lokacin da za su fita waje fayyakulu Allah ta'ala yake faɗi cikin alƙur'ani cewa ya aihuwan nabi ƙulli azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minin yudinina alaihin min jalabibihin zalika adina an yi aurafna fala yuzayin wa kana Allahu ghafurur rahima suratul ahzab aya mai namba ta 59 Allah ta'ala yake cewa ya aihuwan nabi ya kai wannan annabi mai tarun albarka ƙulli azwajik ka faɗa wa matanka matanka na aure ka sanar da su wannan dokar daga Allah sannan wa banatika ka sanar da 'ya'yanka mata sannan wa nisa'il mu'minin ka sanar da mata muminai duka na duniya gaba ɗaya doka daga Allah yudinina alaihinna min jalabibihinna su dinga zubo lullubinsu ya zo har ƙasansu tun daga sama har ƙasa su matso da mayafinsu ko mulullubinsu su sauko da shi tun daga samansu har ƙasansu har ƙafafuwansu ana fahimtar wannan wannan shine doka daga Allah Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa matan duniya gaba ɗaya sai Allah ya ce zalika ita wannan shiga da Allah ya ce mata su yi adina ya fi kusanci an yi orafna a gane su su mata ne masu imani falayi ozayin ba za a cutar da su ba ana ganewa haka gashe yawanci irin cutarwar da ake wa 'ya'ya mata iya da alaka da sitararsu ko diresin nan suke fitowa waje da shi a galabiya fyaɗe da ake inda ba na bokaye da 'yan tsafi ba to a galabiya iya da alaƙa da tabarujanci mace ta nuna tsoraicinta a fili tana yawo to na iya jawo shaiɗanun maza da shaiɗanun aljanu su bita ana fahimtar wannan akwai wani wata shekara haka a wani gari wata mata haka da 'yarta budurwa ita ma 'yarta isa aure suka fito unguwa to Allah ya sa matar mai mutunci ce ta koyar da ita mutunci ya suka fito da shiga irin ta kamala uwar ta sanya kaya masu mutunci da hijabi ita ma 'yar haka to sun biyo ta irin unguwannin nan na baya-baya haka yawa an su matasa suka taso musu da niyyar za su keta musu mutunci suna zuwa iska ce a wa'anan dimbatan aure ne wujalis dimbatan aure ne me ya jawo hakan mutunta kansu da suka yi amma da a ce sun fito da shiga irin ta zamani shiga irin ta shaidanci to Allah ne kadai ya san abin da zai faru kaga wannan gaskata fadin Allah da yake cewa zalika adana an yi urafna fala yuzai wannan zai sa a gane su mata ne masu imani ba za a cutar da su ba ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jinkai kun ga idan ka ɗauko yanzu ka kwatanta irin rayuwar da ake ciki a yau da yanda ‘ya'ya mata da matan aure da zawarawa irin abubuwan da ake yi na bayyana tsiraici a gaban jama'a wannan kaɗai ya ishe mu bala'i a wannan rayuwar wallahi su matallahi wannan kaɗai ya isa sa al'umma su kasa zama lafiya duk inda ka je in dai gune da mata za su taru kai ko makaranta ce karewa kenan to sai kaga wa'ansu masu irin wannan shigar da Allah ta'ala ya hana ita fa ya mace in ta kai shekarun balaga in dai a waje ne da ita da matar aure duk hukuncinsu daya ba wata a ce wannan bazawara ce wannan budurwa ce wannan matar aure ce wannan a gida ake bambancewa amma in dai a waje ne ya mace ta kai shekarun balaga to duk hukuncin su ɗaya a waje mutunta kai da suturar mutunci da kamewa da rashin magana da mutane a waje da gefe-gefe da rashin cakuɗe da maza duk wannan hukuncin iyakan yaya mata tun daga budurwa har bazawara har matar aure ana fahimtar wannan amma yanzu wani abin ɓaci rai da bakin cikin har matan auren ma a wa'ansu guraben idan ka ga yadda suke shiga suke ta'ammuli da rayuwarsu a waje sai kai Allah wade da abu ka je kasuwanni ko ka je manyan makaranti jami'o'i ko hayayin sojin haka ka duba da ake zama da katta ana group discussion da matan aure kafaɗa ta jikin kafaɗan namiji wa iya kowa ya mata formula da za ta ji jarabawa kaga wannan yahudanci ne ƙarar yahudanci ne wannan ko a keɓe ko ya mace ta yi shigar da ta ga dama ta je kasuwa hanayenta a waje kanta a waje ta zama ɗan kwali gashi ya fito a gojinta ƙafafu an yi dayi ana so a gani duk gashi nan abin da yake faruwa kenan wannan kuma iya cikin dalilin da yake hana al'umma zaman lafiya iya cikin dalilin da Allah ta'ala ke fishi da al'umma wajibi ne iyaye ku yi iyayen ku ɗau mataki wanda Allah zai ga tabbas kun yi da gaske amma matukar inda sakacinku ne hakan take faruwa wallahi ba za ku wanye lafiya a gaban Allah ba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wa'ansu iyayen falilayi alhamdu suna iya ƙoƙarinsu suna yi amma wa'ansu yaran wallahi da dama da resi ɗin da za su fito gida da shi ba shi za su je wajen inda za su je da shi ba da yawa haka suke yi musamman in gidan uban da uwar suna ƙoƙarin kamantawa to sai a samu wani ya tsora wata lifaya a sama a fita ana fita sai a cire ta sa ta jiga shi kenan ko a sanya wa su kayan a jaka idan an je can inda za a je ya kwabi a sa shi kenan in za a da gida kuma sai a sako wani wanda aka fita da su da yawa daga cikin yayan mata in makaranta ne in gidan biki ne in kasuwa ne a galabiya su haka suke saboda ka iyaye maza wallahi ku kula ku kula ya mace haɗarinta iya da yawa mata ‘ya'ya mata suna da alfarmomi da yawa wanda a wannan layin Allah bai sa maza suna da wani alfarmar ba nanzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya tarbiyyantar da ‘ya ko shi ya haife ta ko ba shi ya haife ta ba ya mata tarbiyya ya ba ta ilimi har ta girma ya mata aure ya kai ta gidan miji wata mata biyu ta taso ya ba ta tarbiyya ya ba ta ilimi har ta girme mata aure kai ta gidan mijinta to manzon Allah ya ce Allah zai mai tukushi da aljanna sanadiyar wannan aikin da yi amma wannan hadisin bai ce ko ƴaƴa maza ɗari ka aure zaka samu aljanna ta wannan layin ba hadisin bai bayani haka ba amma ƴaƴa mata biyu idan ka tarbiyyantar ka koyar da su ilimi na addini suka girma kai su gidan miji to Allah zai ma tukushi da aljanna ana fahimtar wannan kun ga wannan ni'ima ce kuma wannan daraja ce kuma ya mace za ta ja ma mutuncin da ɗa namiji ma ba zai ja ma shi ba za ta auri wani za ta haifi wani wanda ta aura iya da ‘yan uwa iya da dangi duk akanta sai a girmama ka za ta je ta samu wa'ansu matan ko a auro wa'ansu bayanta duk ‘yan uwan waɗancan ɗin su ma za su zarta suna mutunta ka suna girmama ka ita kaɗai mace al'umma ce yasa koyar da ‘ya mace ake ta kamar koyar da al'umma ne kuma lalacewar ‘ya mace kamar lalacewar al'umma ne sau da ka wallahi akwai har yanzu wani abu iya bibiyarmu na kunyar gargajiya da al'ada mutum ya kisa ido game da ‘yarsa budurwa a gida ya saki abin daga ita sai uwarta sai kuma abin ya ɓaci zai fi kuwa ɓaci rai kuma ba zancen kunya a nan ka gane ya take fita ya take dawowa duk wanda zai zo gunta mu'amala ta hira da saninka da amincewarka da yardarka karka yadda ka ba ta fiska ko ita ko uwarta akan wani zai iya zuwa yi magana da ita baka sani ba karka yadda da wannan ka ja mara a wannan layin ka rike dan domin a galabiyar bacin da lalacewa duk a wannan hanyar ke lalacewa daga cikin abin da zai sa hakan kuma ya yiwu ka daina nisa da yarka mace lokaci bayan lokaci kana kirawo ta kuna tattaunawa da ita kai da ita daga nan za ka fahimci ina ne matsalolinta a rayuwarta za ka fahimci mai damuwarta kuma karka batta da kanta wajen siyan abubuwan da nasu ne fasini na mata ka dinga su fansarin uwarta tana siya mata duk wani abu da yake bance su nasu ne kayan kwalliya ne wani harkar pat-pat ne nasu wani harkar underwaist ne nasu to karka bar yarka budurwa tana yi kana biya uwarta kuɗi tana siya mata idan ka batta baka san waye zai so ya bata ba kuna fahimtar wannan wannan wajibin yayi maza ne fa wallahi in kuna so ku dirar da wannan sakon na manzon Allah ku kai yar ku har gidan miji lafiya kalau dole sai ku bi wannan hanyar dole kar ka batta da kawayen da baka san tarbiyyar su ba in dai ta kai shekarun balaga kullun ka dinga tsoratar da ita Allah wance da ni da ke fa duk mutuwa zamu za mu samu Allah idan a gaban idona kina nuna ke mutum ya kirki ce bayan idona ki aikata abin da kika ga dama to Allah yana ganin ki Allah kuma zai kama ki Allah kuma zai miki hukuma amma ni duk iya nauyin da Allah ya dora min na kula da ke na tufatar da ke na shayar da ke da muke tarbiya na yi idan har Allah ya sa bayan idona kin saba wannan layin to ke da ubangijinki idan mun mutu hisabin mu kowa daban-daban ne da ke wajibi uba da uwa su dinga zama suna yi wa 'ya'yansu wa'azi game da wannan amma da yawan mu da yawa wallahi sakaci da gargajiya da al'ada ta sa gaba ɗaya wa'ansu 'ya'ya mazan ba su da alaƙa da 'ya'yansu mata wa'ansu uwaye mazan ba ruwansu da alaƙa da 'ya'yansu mata daga cikin hikimar da wani malami ma yake faɗa cewa idan yarka ta fara tasowa ta fara datawa wata ranka na gwada ta kan cewa wance yanzu ku kina ganin idan wata dama ta samu ta rayuwa zaki iya wakilta ni akan damar ki kina ganin idan wani abu ya taso naki wanda mallakin ki ne naki ne haƙƙin ki ne Allah ya baki a misali kina ganin ni mahaifinki zaki wakilta ni aka ai kasan za ta ce eh ko ba haka ba za ce eh haka ne baba to a lokaci zaka samu dama ka ce to yanzu wance kina garin zaki ba ni dama ni na zaba miki miji kun bai miji wannan wannan cikin siyasa ta rayuwa zaka dinga jefa mata wannan maganganu karke da wata kunya ko wani kawaici ya sa ka sake yarka tafi karfinka ko tana abin da baka sani ba wannan zai ja ma bacin retin a duniya har zuwa kuma lahira amma wallahi a yanzu tsabaragen sakacin wa'ansu daga cikin iyaye wani sai ya dinga zuwa wajen yar sayi shekara suna tara ma bai sani ba kaga sakare kenan sauna duk ma irin sunan zaka faɗa masa zai dace da shi kana da ya baliga har wani na hira da ita sama da shekara baka sani ba ina rujular ina ubuwa din a matsayinka na uba iya ita na ina ba daidai bane da uwar ka nuna mata matukar ɓacin rai karka ba da ƙofa akan wani ya zo gun yarka baka sani ba baka yadda da wannan ba kuma duk ɗan mutunci ba zai zo ya kama yarka da hira ba har sai ya turo an tambaye ka ini ka'ida a musulunci karka ga yarinya kawai ka tare ta ban nambar waya kuna chatting kuna whatsapp ba daidai bane kana ganin ta eh tayi ma eh a ranka kaji zaka neme ta eh to fara zuwa kai istikara ta ko gaba ma wa Allah zabi Allah a raina na ga wanci amma kai ne mafi sanin alkhairi ni ban sani ba kai raka'a biyu ta istikara kai addu'a idan abin iya nan a ranka bai fita ba step na biyu sai ka nemi magabatan ka faɗa musu kawunka ne babbanka ne yayanka ne ka ce to ni ba na ga wance yar gidan suwa ne a raina na ji ina so na nemi aurenta amma ya ko gani a matsayin ku na magabata na ku tattauna ku ga yiwuwar abin ko rashin yiwuwarsa idan sun ce eh ba matsala gidan suwa na akwai tarbiyya akwai mutunci ba matsala to duk da hakan ba magana za ka yi mata ba ba a zo step ɗin da za ka yi mata magana ba duk da hakan su magabatan naka za su je su nemo izini a musulunci ba muke magana su je su nemo izini a mahaifanta da magabatanta ɗan muwa ne ko ƙanin muwa ne ya ga ‘yar kuwanci ya ce a zo a tambaya masa iya so ya neme ta da aure ya ho gani ku kuma iyayen ya macen ko kun san shi manemin ko kun san waye ko ɗan gidan limamin waye sabon nagarta dai ko to kad daga zuwa ku ce a ai shikenan yazo yazo a a ku ce shikenan ku bari za mu tattauna ku ba mu ko sati biyu haka a wannan sati biyu ko bincike za ku yi ai ba tare ku da shi ba ubansa ba shi ba ne don yayansa mutanen kirki ne ba ku san waye ba ya sa ma'aikin Allah ke ce iza ja'a bi man tarzauna dinuhu wa khulquhu duk wanda ya zo neman auren yarka abu biyu za ka duba an ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam halayyarsa da addininsa wannan kuje za mu kuje daga baya to sai ku sa a bincika ya addininsa yake iya kula da sallah a wani masallaci ke kamsu salawat ya alaƙa su take da mahaifansa iya mutunta su ya alaƙa su take da dattawan unguwa ɗan kalara ne masu ƙwacen waya ne masu fitowa da gajeren wando su zagaye unguwa ne masu bige-bigen bol ana sallah suna buga bol a unguwa bayan masallaci ne kaga in wannan layin ne ba za ka yi da irka ta je wannan layin ba tunda ubansa ma bai jin magana sa ballata na kai wannan fa duk ana so ne a dora yaron da zai zo duniya akan gwadabe na kwarai ba ya sa musulunci ya rike wannan gun tarbiyya da addini halayya da addini amma yanzu kawai yayi wai na san babansa a kasuwa tare muke da shi na san babansa kungiyar mu daya na san babansa kaza kaza ai shikenan kawai in ka san babansa shi ka san shi ai ba hauce ma yace zaka haifi da ba zaka haifi halinsa ba yi ko ba haka bane saboda duk wannan sakacin da alkunyar iya samu jefa rayuwar mu cikin rashin tarbiya amma yanzu kawai abin da ake yi idza ja'a min mantar dauna nerahu wa motahu wa benahu shikenan kawai idan mai katin bene ne mai naira ne mai kudi ne mai mota ne shikenan ba wani bincike da a an bashi ma kawai wani fa daga zuwa tambaya ya ji an daura auren ma an bashi daga zuwa tambaya fa manzaro wai tambaya ya ji a bashi izini wai sai a daura auren a lokacin gaggawar me kake gaggawar me kake saboda ka wannan duk musulunci ya koya mana wannan domin mu sauke nauyin da Allah ya dora mana domin su wanda zaka kai ta gidan mijinka dace da abin da manzan Allah ya ce idan ka tarbiyyantar da ya mace ka aurar da ita za ka samu wannan tukwicin to sai ka bi wannan layin ba sai ka bi layin da ma'aikin Allah da sahabai suka bi Allah ta'ala ya samu dace Allah ta'ala yake cewa zalika adana an yi urafna fala yuzayyin wa kana Allahu ghafurur rahima wa yanha Allahu ta'ala almu'minat an at-tabarruj was-sufur Allah ta'ala ya hana mata fitar da tsiraici a waje as-sufur iya da ma'ana guda biyu ko ka ce muradib ne na tabaruj da asufur da atabaruj duk ma'anarsu ɗaya shine kar mace ta fito da shiga da bata dace ba wa'ansu kuma sun ce asufur shine kashfu algida alwaje mace ta kirfe fuskar ta haka ta fito kullum fuskar ta a waje an fahimta sufuri shine bayyana adon fiska a waje ga ya mace in mace ta kai wannan shekarun na balaga musamman kuma tana da siffa mai kyau to har fiskar ma ta dinga lullube fiskarta shine as-sufur din rashin lullube jiki da rashin kuma mutunta fiska to eh wannan manzon Allah da shari'ar musulunci ta hana ƴaƴa mata musulmai su yi wannan fa yaqulu Allah ta'ala yake faɗa wala tabarrajuna tabarrujal jahiliyatil ula kar matan ku ku musulmai suna fita irin fitar matan jahilai na farko sai malamai suka ce to yaya matan jahilan farko suke fita waje shine za su fita da dukkan abin da zai attracting din maza su kalle su ko a sa wani abu a kafa a lokacin da ake ce masa munduwa da waye daga an ji wannan karan abin a kafa an san ya mace a kalle ta an fahimta ko a sa turare daga an ji ganshi an waiga sai ga yamaci ko a tawo da irin takalmin nan mai ƙara kwas kwas kwas din nan daga an haiga a ga mace ce ko yanzu a cincin gam kaca kaca kaca daga an waiwa a ga yamace ce to wannan shine abin da ake tabbaru da jahilatul ula duk abin da ya mace za ta yi ta jawo hankalin maza su kalle ta to Allah ya ce ku matan ku musulmai kar su yi wannan an bayyana wannan ku yi sa caɓa ado ma a waje haramu ne ga yamaci duk adan da za ta yi ta yi a gidan mijinta ta fi samun lada duk adon da za ta yi ta yi a cikin mata 'yan uwanta amma haramun ne yamaci da caɓa ado ta fito waje kowa ya gani haramun ne musulunci ya haramta wannan yasa surutun nur ai ta faɗi iyaka wanda ya halatta mata su ga adansu ai an gane ko wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yabdina zinatahunna illa ma zahara minhu wal yadribna bikumurihinna ala jubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw abna'ihinna aw abna'i bu'ulatihinna aw ikwanihinna aw bani ikwanihinna aw bani akawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina a gane ko awi tabi'ina awi ifilin ladin lam yadhharu ala ala aurati nisa sun kai wajen guda 11 su kadai Allah ya yadda ke ya mace kirna musu ado daga ciki akwai miji akwai uba akwai dan uwa wanda babu aure tsakanin ku dashi amma yanzu ba yi mijin ma bai sa mai ado ba musamman an talaka ne walla baka isa ba kai tagumi ka samu mata tamfar sallah da shadda sallah amma ba za ta sa a gaban ka ba sai dai za ta je gidan biki ko gidan suna ko asibiti amma kai amma wanka amma ado a yi kwalliya baka isa ba kullum tana nan kamar mai kamar mai sussuka kullum a gida haka za a ganta bakin gari wannan ba daidai ba ne past wanda za ki wa ado ya gani ki samu lada mijinki ne an bai mishan da kyau ko to saboda ka wannan shine abin da musulunci ya ce duk wani abu da ya mace za ta nuna eh ita ya mace ce a waje bai halatta ba yasa aka ce ma fita sai da larura kuma a da lokacin da ake zaune lafiya idan fitacce ma lokaci biyu ne mata suke fita sassafe da ko bayan magariba kaga duk a lokacin ba idan maza a kansu sassafe su je su dawo inda za su je ko bayan magariba maza suna gida sun da daga gona ko kasuwa ko ina su fita je su dawo shi kenan gaba amma yanzu ba ka je kasuwa gani kai ka ce yi kuwa ma ake matan su je gumma wallahi tallahi wani gun kaje suka ce duk matan gari nema a gun kuma wa'ansu ba ba su yi suke zuwa ba wa'ansu tsegumi wa'ansu iskanci iskanci wa'ansu sata wa'ansu gulma wallahi ba abin da ba sa zuwa yi gashi na duk muna samun rafot abin da yake faruwa kwanaki akwai kwamanda na civil defense ya taɓa kiran mu haka wajen mu biyar ya kira muka je akan wani ishu na yara ga abin da ya faru musu nasiha da sauransu a daidai lokacin sai ke cewa malam ga wani ke zama gashi an kawo shi ya ce wannan mutumin ɗan kasuwa ne a tsohuwar kasuwa a ofis ɗinsa yake nuna mana shi ya ce wance ga ta nan tana zuwa gunta siyayya ta dawo ta je gunsa siyayya haka dai har suka saba ya yaudare ta ta ba shi nambar wayarsa ko nambar wayarta wata rana ya kira ta fasinali ta zo ya ɗauke ta a mashin Allah ya sa akwai ‘yan uwanta suna kula suka bi su a baya suka je suka kama har hotel ya kai ta gashi nan wallahi a gaba mai nuna mana shi yace kuma kasuwa ce ana tsohuwar kasuwa yake yace irin wannan ke saki sama za su yi rubuga su kaga duk akwai sakaci na iyaye wani lokacin da kwaɗayi da rashin haƙuri na yayan mata ɗin yasa musulunci ya ce fitar ma ba fita a kowane lokaci ba ba kuma yanda kika ga dama ba a'a fitar ma irin wanda shari'a ta tsara miki zaki fita an bayyana wannan da yau ko shine wala tabarruju da tabarruju al-jahiliyatul ula na biyu tawsiyatul aulad an yalzima kulli jinsin bi bi libasihi al-khas daga cikin abu na biyu da zaka yi kokarin tarbiyyar da yayanka mata kai kokarin musu wasici da kowane jinsi ya samu tifarsa wanda take banta da shi akwai tufafi maza akwai na mata ai karke da yayanka tun suna kanana a ce sa rigarsa ko kuma kai sa sa sa sa rigarta a'a in dai wannan tufar ya mace ce mace ta sata wannan tufar ta da namiji je eh namiji sa kayansa kar a yi da wannan tun suna kanana kowa ya san kayansa ya san kayan jinsin dan uwansa an fahimci wannan da kyau ko shine bilibasi al-khas li yatamayyaza an jinsil akhar domin ya gane akwai bambanci tsakaninsa da wannan in za ta sa'a rigar dan uwanki ne rigar yayanki ne karki sa to za ta gane akwai wani bambanci tsakanin su kai rigar dan uwarka ce karka sa to zai gane akwai wani abu da ake so a ware a tsakanin su an fahimci wannan wa an yabta'idu an libasil ajanibi a dinga nesantar da su sanya tufafin waɗanda ba mu ba tufafin kafirai an gane ko a wa aryaihim da kuma irin adansu adan kafirai ka hana ‘ya'yanka yin wannan adon kalbin ɗali a dayyib kamar ado da sanya matsatsin tufafi a matse jiki irin yadda yaranmu suke yanzu wai wani ɗinki ma a jikinta ake ƙarasawa tsafa rage musiba ɗinki za a yamma telan wasu ta sa kayan zai ƙarasa duk ɗinki kayan a jikin yamacin wani wani irin musiba ce ko ta sa kayan da ba za ta taɓa iya tsugunawa ba ta tsugunna ko ta duka wala ba ta isa ba domin kayan kayan gaba ɗaya ɗame mata ciki kuma in ya mace ba ta sani ba wannan irin su tattasarar hatta lafiyarsu ma tana cutar da lafiyarsu ba tana cutar da lafiyarsu ana ganewa ba yanda kuma ɗan mistake kaɗan iya faruwa sai dai ta zauna a gun ba za ta iya tashi ba ba za ta iya tashi ba sau daga wannan gaba ɗaya yanzu abin da ake kina shine yayi shine burgewa shine za a nuna wa kin fito gidan wadata ko mijinki mai arziki ne ko mabanki mai kuɗi ne kuma duk wannan musifar inda tafi ƙarfi daga harkar kallon fina-finan da ta so da can shekara talatin baya ba san wannan musifar ba amma tun daga bayyanar hausa fim wallahi daga nan irin wannan ɗinke-ɗinken ya jujo ma jujo suka yi gocin al'ummar musulmai kuma abin ma ya zama ruwan daraga kenan in ba irin wannan ɗinkin suka yi ba yanzu gani za su yi ma kamar ma ba ka yi suka sa cikinsu an yi maganar an yi baganar abin har yanzu ya ƙi shiga inda ya kamata ya shiga eh la haula wala quwwata illa billah da shi shi uban na ta ce ke uban waye baki wannan gaya ga lalle wannan wannan reni ya kai reni kam Allah sauka aga wannan wannan a gyara kan zai wahalar yiwa gaske to kaga akwai gudunmawar su iyaye mata yake faɗa mana musibar a dole ku ga mana wallahi wannan musibar malam ta kai ta kawo ya kamata a maida hankali kanta ba musiba ce ba karama ba wallahi tallahi ba karamar musiba ba ce gaba ɗaya tufafin su ya koma wannan layi duka illa marahim Allah ɗinki za a ga an yi wani abubuwa ga sunan wani tanke-tanke masu an sari gawai daga baya za a ɗaɗɗaure a ɗaɗɗaure wannan duk abin da yake faruwa kenan gashin saboda ka wannan wajibi ne iyaye ku yi iya abin da za ku iya yi idan kun yi kun yi Allah ya ga kun yin to shi kenan ba zai kama ku da laifi ba amma kina yata dai kina gabana a gidana kike ni nake ci da ke da sha da ke da baki gun kwana kuma kice zaki abin da kike ga dama wala baki zaba a baki zaba ai Allah ya halatta maka da ke ta yi yarka ce kamar ta duka jikin ta ji tuko wanda duk iya cikin tsarin tarbiya saboda ka ba daidai bane ba daidai bane saboda kula kula da wannan to dai wankan kallace kallacen nan ma duk ku rage shi akwai mutane da na san masu hali ne wallahi saboda wannan bala'i yanzu sun soke kallo a gidansu ma gaba daya wallahi ba ai dan nan ba kullun kake zauna ba za ka fita za ka fita su kuma kana fita duk abin da suka ga dama za su kalla an san lokacin dawar ka sai a canja ta yadda ga zuwan ka kenan duk rahin kunya da fitsara na aku shi Allah ta'ala ya sauka malik cewa wa ghairi zalika min al'adati darra ka dinga kokarin nusar da yayin kana nesan tasu daga cikin al'adu wanda suke da cutarwa kamar irin sa matsatsan kayan nan manzon Allah kuma da kansa yake cewa sinfari min ahlin nari lam arahuma akwai wasu mutane yan wuta guda biyu ne manzon Allah ya ce ni ido na ma a yanzu bai nuna musu ba tunda a lokacin ba su bayyana ba ana gane ko na farko yake cewa kasiyatun ariyat su ne irin wannan matan namu ne yanzu ga su a zahiri sun sa tufa amma tsirara suke tafiya kasiyatun ariya sun sa tufa mai shekin tsada amma tufa ba ta rufe tsiraicin da ake so ta rufe ba to mazala ce wani inda sun mutu a wannan layin ba su tuba sai Allah ya musu azaba da wuta an bai fito nan da kyau mali yake cewa ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-mutashabbihina min rijal bin nisa wal mutashabbihat min an-nisa bir rijal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci ya la'anci almutashabbihin min rijal bin nisa duk almutashabbihin min rijal bin nisa duk mazan da suke kwaikwayen mata to manzon Allah ya ce Allah ya tsine musu albarka a ce duk abin da zaka yi ka zama kaman dan Daudu kana kwaikwayar ƴaƴa mata wajen magana ko sa tufa ko karairaya da abin da ya kama da wannan to farko ma dai akwai kaskantar da kai kuma ga tsinuwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mutashabbihat minan nisa'i birijal su ma matan da suke kokarin kwaikwayen maza wajen sanya tufafi ko wani abu da wanda maza suke su ma ce za su yi what man can do woman can do then better ki dan wannan ki sashi ya zama ita aqidar ki to yahudanci ne wannan Allah ya raba mata daban maza daban rijal qawamuna ala nisa layin mata daban layin maza daban an fahimci wannan ko to daga wannan kafirci ne kuma akwai la'anta daga Allah akan wannan rawahu al-bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu wa fi riwayatin wa la'ana al-mukan al-mukannithina min ar-rijal wal mutarajjalat wal mutarajjalat min an-nisa duk maza masu yanayin matantaka kamar su kuma 'yan daudu a gane ko namiji ne yana kokarin mai da kansa kamar mace yana kokarin mai da kansa kamar yanzu wanda wasu maza suke gashin kai a dinga mai shampo ana kwantar da shi kamar kamar gashin yaya mata wannan ba daidai bane ba sifar yaya maza bace mu dai anan ba sifar mu bace ya dinga dais a kansa iya shafa masa wani bakin abu ba daidai bane wani ma haddan kunna zai sa dan lalacewa wani sarka zai sa a wuyansa dan lalacewa duk wannan akwai mai da kai baya da kuma la'anta daga Allah an fahimci wannan sannan su ma mata masu kokarin mai da kansu namiji wajen tufafi ko yanayi su ma akwai irin wannan la'anta daga manzon Allah zuwa kansu rawahu tirmidhi imam tirmidhi ya rawaito hadisin wa ghayruhu da wani imam tirmidhi wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'aike yake cewa sallallahu alaihi wasallama man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu duk wanda yake kokarin kamanceceniya da mutane to iya cikin su in dai wani zaka kwaikwaya ka ji kana so ka zama kamar sa to kana cikin rayuwarsa a kiyama ma an kai wasa tare za ku tayi da shi laraba suna cewa al-mar'u ma'a man ahabba ko dake hadisi ne ma ai al-mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum iya tare da wanda yake kauna a ranar alkiyama ya sa matasa musamman masu ra'ayin kallon bal ka guji sanya ra'ayin arni a zuciyarka kuma inda za a kalli bal dole sai kaso arni an gane rike ko dole sai ka ji kana son sa a zuciyarka wannan hadari ne hadari ne ba na gaske dan manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhu in dai kullun kamanceceniya kake da su suna baka sha'awa kana so ka zama kamar su kana jin dama kai su ne to kana tare da su kana tare da su yasa wannan hadisin iya da iya da fadin ma'ana iya da fadin ma'ana ko azzalimi ne yake zalunci kaje kana sha'awa ka zama shi kai ma kana tare da shi yasa qur'ani yace wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar karka dinga sha'awa kana karkata zuwa ga azzalimai sai wuta ta shafe ka inji Allah sai wuta ta shafe ka saboda ka ana sha'awar mutumin kirki ana kwaikwayon mutumin kirki ana so a yi kamance ciniya da mutumin kirki ba da mutumin banza ba ya sama ko ɗanka za ka sa sunan wani to ya zama to wanda za ka sa wa sunan ɗanka mutumin kirki ne ya shahara da alkhairi ya yi fice wajen karamci da mutunci to idan ka sanya ɗanka sunansa ba maki ya samu tafa'uli a yi fata shi ma ya gado wani abu daga halinsa an fahimci da ke ko saboda sha'awar abu da kwaikwayonsa yana sa mutum ya zama shi makoma ma za ta iya zama ɗaya saboda ka wannan hadisi ne wanda yake da faɗin ma'ana idan za ka so ka san wanda za ka so ka san kuma saboda me za ka so shi saboda me za ka ƙaunace shi don me kake sha'awar ka zama shi ai an ce akwai wani a ɗaya daga cikin yaran da suka yi magana imamul bukari ya kawo cikin wannan littafin al'ulu wal marjan wata mata tana da ɗanta a goye tana tafiya sai ta ga wani bawan Allah a cikin suffa ta ƙasƙanci ga wahala ga yanayi na tausayi duke cewa Allah kada ka mai da ɗana kamar wannan sai ɗan ya ce ba amin ba an bayyanta iya goye a bayanta ba suna sake tafiya yanzu ga wani mutumi kuma a cikin shiga da alfarma da kasaita da kaza ana ta tara masa girma suke ce Allah majal ibni ka haka za Allah ka maida dana kamar wani ce a'a Allah karka maida ni kamar wannan sai dan Allah ta'ala ya mai ilhama yake wa uwar bayani cewa wannan da ke gani na farko irin mutanen nan ne da Allah ke talawo aka sama arallahi la'abarra mutanen Allah ne da zai yi rantsuwa dubu Allah su ya kubutar da shi ba zai kafara ba duniyar ba su mai da ta komai ba jira suke su mutu Allah ya basu aljanna amma wancan da ke gani ana sha'awa ana binsa irinsu ne mutakabbiru na ɗin aljabbaru da mutakabbiru wanda abinda zai hana su shiga wuta mutuwa ce dan yake ga uwarsa saboda ka ba komai ake sha'awa ba ba komai ake so a zama ba sai abin da yake alkhairi ne Allah ya samu dace a hadisi rawahu Abu Dawud an ibn Umar za mu tsaya anan insha Allah sanadiyar lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure kuma da tuntuban harshe Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya da son zuciya ba mu ikon guje masa Allah ya samu gama da wannan rayuwa lafiya Allah ta laka ga cin al'amarinmu ya Allah Allah karka bar mu da dabarmu da wayanmu Allah muna roƙonka ka samu wani da wannan rayuwa lafiya Allah ta'ala ka shirya mu tafarki madidici da mu da zuriyar mu ya Allah Allah ta'ala muna roƙonka alkhairi Allah muna neman tsarinka daga fadawa cikin shari Allah ta'ala marasa lafiyar mu ka ba su lafiya akwai na'am wannan dagaci na wannan unguwa muna sashi addu'an Allah ta'ala ya bashi lafiya ya warkar da shi ya saka fara yake da shi da dukkan majinyatanmu Allah ka ba su lafiya na'am